الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركة مدساك هدوى درسي لمتي قباتر وانا توجيه علم القراءات المتواترة والشاذة وعلى بالعلوم اللغوية والشرعية تأصيلا وتطبيقا wanda wannan shine majalisinmu ko zamanmu ko darasinmu na wato 118 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya ayar da za mu tashi akan ta cikin suratu yasin aya ce ta 49 amma wato dole sai mun kuma aya ta 48 mun gane ko yawwa wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin kafirai suna cewa yaushe ne za alƙawarin da an kai muku in kun kasance masu gaskiya an gane ko wannan aya ta maimaita a wurare daban-daban cikin Qur'ani akwai ta cikin Yunus akwai ta cikin suratul Namli akwai ta cikin Yasin akwai kuma ta cikin Saba akwai ta kuma cikin suratul Mulk kuma akwai guda waya quluna mata hadal fathu in kuntum sadiqin ita guda ce a cikin suratul Sajada to Allah ya ce ma yanzuruna ba komai suke jira ba illa sayhatan wahidatan ko yawwa sai tsawa guda an gane ku ta akuzuhun wadda za ta kama su wahum ya khisimun an gane ku ta wannan ya khisimun imam abu amur ibn al'ala al-basri ya karanta bi ikhtilasi fathatil kha' an gane ko in an ce ikhtilas asalin ikhtilas shine kwace ko fisge fathatul kha ha'u ne yayi mata kwace ma'ana bai faɗi kalmar gaba ɗaya fatha gaba ɗaya ba wata shidid squad kenan bai ce ya khasimun ba ya khasimun yayi mata ikhtilas shi kuma warsh da ibnu kasir warsh rawi ne na nafi ibnu kasir al-makki qari ne hisham rawi ne na abdullahi ibn amir sun karanta بفتح الخاء يخص يخصمون an gane ko yakhasimun shi kuma imam hamza kenan ga yakhasimun abin nan asalin shi yahtasimuna ne an gane ko sai qira'a ta hamza wanda an yi iskanul kha wa takhfif as-sad kenan yakhsimun daga khasama yakhsimun shi kuma thulathi ne shi kuma imam abu ja'far ya karanta yakhsimun yakhsimun yakhsimun an yi maharufa biyu masu abin nan sukuni to irin wannan kuma dole kaga in harfa bi masu sukuni sun kaɗu kuma kowane asali ne akwai babu harfin madda kaga akwai nauyi gare shi to shi ma wannan ya muna ne an gane ko sai abdullahi ibn zakwan rawina abdullahi ibn amir da asim da kisa'i da khalaf kufiyuna ne waɗanga da yaqub an gane ko wahum yakhsimun yakhtasimuna ne shi duk inda kaga shadda yana nufin ta'un din an maida ta bi an maida ta wato sadun ne banda qira'a ta hamza yaqsimuna wanda shi khasama ne yaqsimu suna jayayya to wagga qira'a mai yakhsimun ko yakhsimun ta ta karfi domin yaqtasimuna da tunda an ƙara ta'un tana nuna wanda an kamaida sadun tana nuna karfin jayayyar su kafin mu je gaba kenan ba komai suke jira ba tsaba guda ta ishe su duk wanga abu da suke cewa alƙawarin da za a yi an gane ko sannan kuma idan muka duba da Allah ya ce wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum idan an kace ku ji tsoron abin da yake gaban ku ma khalfakum da abin da yake bayan ku a aya ta 45 la'allakum turhamu da ra'amiku rahma sai Allah ya ce wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim kidan babu wata aya wadda za ta zo musu daga cikin ayoyin wato ubangijinsu an gane ko yawwa illa kanu an hamu aridin face sai sun kasance suna masu bijirewa a kanta abinda nan manta ban yi bayani shi ba shine a can wajen a attakhidu min dunihi alihatan mun ka qira'ata abu ja'far cewa ya karanta wajen a in zukirtum kinnan ya karanta zukirtum to amma shi abu ja'far ya yi ma alhamza biyu fata sai dai yayi idkhali abinda ake cewa idkhali an ƙara alif farkon a ce a an sai an ka karanta a sannan kuma ta biyu sai an kai tasirin ta a an zukirtu kenan malamai suke cewa nan tun da yayi fata biyu in an ce a in kamar sharadi na yanzu dan an yi muku wa'azi amma a an zukirtum kenan dan an yi muku ali an zukirtum ne ma'ana an shafe mi an shafe wato lamun saboda in an karanta an kenan ali an zukirtum ali an zukirtum an gane ko yawwa kenan ali an zukirtum ta tsayyartum an gane ko kenan illatuhu ta tsayyartum kenan sai zamanto shi ne adalin da ya sa kun yi shi'umci an gane ko yawwa sai zama to kenan shi ta tsayyartun kenan shi ne an ka shafi dalilinsa kenan ko ya zama to sharaɗi ne ko ya zama to a a ta'alili ne na manta ban yi bayanin wannan ba an gane ko wallahu ta'ala a'lam aya ta gaba ita ce wadda za mu ɗauka aya ta hamsin da biyar amma ba mu iya ƙari bayaninta an gane ko sai mun abin nan sai mun koma aya ta abin nan hamsin da uku inda Allah ce in kanat illa sayhatan wahida ita kiyama bata kasance ba tsawa guda wadda za a yi ko busa guda fa idahum jami'ul ladaina muhdaruna ko sai ga su tsaye gummu an halarto da su sai kai hattara mai har da alqur'ani akwai abin nan in kanat wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun ko wa ayatun akwai kuma in kanat illa sihatan wahidatan fa idahum khamiduna to kaga in kanat illa sihatan wahidatan nan kuma fa idahum jami'un ba khamiduna ba jami'un ladaina muhdaruna sannan kuma can wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdarun wa ayatul lahum al-ardul maytatu nan ko jami'ul ladaina muhdarun fal yawma la tuzlamu nafsun shay'a sai ga su an halarto da su Allah ce to fal yawma a yau kiyama kenan la tuzlamu nafsun shay'a ba za a zalunci rai komai ba na kira ce fi siyaqin nafi tufidul umum wa la tujzauna ba a sakan ka muku da komai illa ma kuntum ta'maluna sai abinda kun kasance kuna aikatawa inna ashabal jannati al-yawma lalle ya aljanna a yau fi shughulin suna cikin shughul shagala kenan an gane ko imamu nafi almadani da ibnu kasir al-bakki da abu amr ibn al-ala al-basri sun karanta fi shughlin an gane ko sun yi maghairun mi sukuni yawwa yawwa sauran kuma sun karanta fi shughlin cikin wato shagala dan na banin na bahaushe ya dubu na shagalta suna cikin shagala an gane ko fakihun an gane ko yawwa ismul fa'il kenan fa'ilun shi kuma imam abu ja'far al-madani ya karanta fakihuna wadda sifa ce take sifatun mushabbiha fakihun ko yawwa yana nuna tabbatuwar abu to sai malamai suke cewa fakih bi ma'ana farih kamar bi ma'ana farih suna cikin farin ciki aw ajib suna cikin mamaki aw talazzuz ko ko suna cikin jin daɗi an gane ko yawwa in kuma an karanta fakihuna bi ma'ana ashabul fakiha an gane ko suna ma'abutan samun ƴaƴan marmari na jin daɗi to duk dai ana tari ko a ce ana kusa ga juna kuma Allah ya ce su wa azwajuhum da matansu an gane ko fi zilalin an gane ko imam abin nan hamza da kisa'i da khalaf sun karanta fi zululin wanga kuma fi zilalin an gane ko yawwa to sai malamai suke cewa in an karɓi kira a fi zululin jam'i ne na azullatu inuwa kamar da ake cewa ghurfatun an gane ko sai a ce ghuraf ghuraf kamar hullatun sai a ce hullatun kamar ka ce hula ko kuma kawa hulul an gane ko hulla hulla kenan ita malamar shi ce hulla ko hula a wajen kanawa to kuma fi zilalin shi ma jam'i ne na zulla inuwa kamar zi'ibun sai a ce mi zi'abun zilal an gane ko ko kuma ka ce ƙillatun abin nan jam'i ne na zilla ko jam'i ne na abin nan zulla an gane ko kama ƙullatun ka ce ƙilal ƙullatun kama irin ya karamar tukunya ta ruwa an gane ko ƙulla sai ka ce ƙilal ba sani ko mun fahimta ba almuhimmu dai duka da yaran cikin inuwoyi ake nufi na aljanna to kuma aljanna ai babu rana dan ya ce la yarunu fiya shamsan wala zamharira to ai in Allah ya niyya kawo inuwa ba dole bane sai ga tsarin da kai ka sani idan ka ka to ka ce wa mutane ka kawo mutane hayaniya irin taka ka san wani shi abin nan to sai malamai suke cewa cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an safha ta 239 zuwa ta 240 idan an karbi waɗannan ƙira'a cikin kowace tana abin da ke taujihinta ita ƙira'a fi zulalin an gane ko akwai aya hal yanzu runa illa an yi a Allahu fi zulalin min al-ghamami wal mala'ika kaga fi zulalin Allah ce anan can kuma cikin suratu abin nan zilal a cikin suratul nahli awalam yaro ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayya'u zilaluhu ko tatafayya'u zilaluhu kaga zilaluhu yace in wuwi kinan ko ce tana da abin da ya mata taujihi a cikin alqur'ani to alal ara'iki su ya da suna akan gadajin su muttaki'una suna kishin gide an gane ko yawwa yawwa alama ce ta jin dadi kinan malam misbah eh Allah ce lahum fiha fakihatun suna da ƴaƴan itace walahum ma yadda'una suna da abin da duk suke kira suka ce a kawo salamun kubuta ce ko kuma salamun sallama ce kaulan magana min rabbin rahim daga ubangiji mai wato jin kai ma'ana za su samu sallama ta ubangiji wa mtazul yawma ayyuhal mujrimuna ku tsabbace ku koma gefe ya ku mujrimai gane ko ya uwa shine wani ake bada tsasta tarifa ta bandariya wani dalibi na ya samu makbul a jarabawa to kuma wani ya samu mumtaz to kaga mumtaz kama excellent ne an gane ko shi ko makbul kama passable ne mai dama dama eh pass eh pass sai aka ce kowa ya toshi na murna da nashi sai an ka ce magana ka ga mai mutaz ga nashi aka ce kai wani makabul na ka samu sai ce a ai babu matsala makabul ya ce makabulun inda Allah mumtaz wa mumtazul yawma ayyuhal mujrimun an gane ko eh shi na ruwa ne Allah ce alam ahadi laikum ya bani adam ashe ba dake alƙawli gare ku ba ya ku yan adam Allah ta'budu shaytan dan kakku bunta mu shaytan innahu lakum aduwwun mubin shi shaytan makiyi ne gare ku mai bayyana kiyayya ko ko bayyanannen makiyi ko ba haka nan bane Allah ce to wa ani'buduni ku bauta mini kina da na hana muku bauta shaidan sai ce ku bauta mini ma'ana kakku ma shaidan biyayya mun gane ko yawwa imamu abu amr ibn al-ala da asim al-kufi da hamza da yaqub sun karanta wa an ibuduni sauran sun karanta wa an ubuduni wannan baya canza ma'ana to hada sirat ku bauta mini hada siratun mustaqim wannan ita ce hanya madaidaiciya asalin mustaqim mustaqim ne an gane ko yawwa kasara ta gabaci wawa sai aka bada ta yawo Allah ce to wala qad adalla minkum haqiqa adalla minkum ya batar daga cikin ku ya ku bani adama jibillan kafiran ma'ana halittu masu yawa jama'a mai yawa an gane ko jibillan idan muka duba a wannan wuri imamu nafi' almadani da imamu abu ja'far almadani sun zami almadaniyani da asim alkufi sun karanta jibillan kasira an gane ko yawwa imam abu amr ibn al'ala shi kuma da imam ibn amir an gane ko addimashki sun karanta jublan kasiran jublan kasiran shi kuma imamu ibn kasir al-makki da imamu hamza da kisa'i da khalaf waɗanda kufiyuna ne guda uku ƙurra sai ruwais wanda yake rawi ne na yaqub an gane ko yawwa sun karanta walaƙad adalla minkum kenan jubulan jubulan sun yi ma jimin bamba sabanin kira'a surata abu amr shine waɗancan sun yi da sukuni waɗannan kuma sun yi da damma jubulan yawwa sai kuma imamu rawh wanda shi rawi ne shi kuma rawi ne na yaqub an gane ko shi ya karanta kenan wato jubullan jubullan jubullan jubullan tare da tashdidi da ya malama to malamai suke cewa dukkan su abinda ake nuhi duk dai suna nufin luga ce ta larabawa ya an ce luga kenan yare ne duk ana fada abinda ake nuhi da shi alkhalq halitta an an batar da halitta mai yawa daga cikin ku ko kuma jama'a mai yawa an gane ko yawa sai dai waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa ita ƙira'a ta jubulan an gare ko jam'i ne na jabi kamar yadda ake cewa wato ruhuf jam'i ne na raghif raghif shine guntun burodi ko kace guntumin masa tunda wadansu masa suke cewa ko gurasa ko yawa to duk inda ta kai ta kawo an halaka jama'a mai yawa an batar da jama'a mai yawa afalam takunu taqiluna shin ba za ku yi hankalta ba an gane ko yawa sai Allah subhanahu wata'ala ce yanzu ayar da akwai taujihil qira'at sai aya ta 67 amma dole sai mun hada da waɗannan ayoyin an gane ko sai mu ta wucewa Allah ce hadhihi jahannamu allati kuntum tu'aduna ita wannan ita ce jahannamu da an kai muku alƙawarinta tunda kuna ta cewa yaushe ne yaushe ne to gata islauha al-yawma bima kuntum takfuruna ku shiga cikin ta ko ku konu da ita saboda kun kasance kuna kafircewa al-yawma nakhtimu ala afwahihim Allah ce a yau za mu rufe bakunan su wa tukallimuna aydihim hannayen su za su yi muna magana wa tashhadu arjuluhum kuma kafafuwan su za su yi shaida bima kanu yaksibuna game da abin da sun kasance suna aikatawa an gane ko yawwa in ka diba wajen shaidar gabbai akwai shi a cikin suratu nur akwai shi kuma a cikin suratu fusilat mun gane ko sai dai shi cikin suratu annur yau mata shaɗu alaihim alsinatuhum ne wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun ayata wato ashirin da hudu muna gariya ko cikin ita ko suratu fustilat shine wato a aya ta abin nan ta ashirin hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum shima bima kanu ya'malun an gane ko yawwa ina fata an fahimci yadda bambancin shi ke yawwa kaga da an ka ce kuma za a rufe bakunansu wani wuri kuma an nuna za su yi magana to za su yi magana su yi karya bayan sun yi karya sai a rufe bakin sai gaɓoɓinsu su yi shaida shi yasa wani malami ya bincike a majalar shari'a ta kuwait na manci adadinta al'ashadu yau mulki yawon wasu shaida daga ce akwai gaban jiki akwai ƙasa yau mai idin tuhaddisa akhbara da sauransu dai suna da yawa har aka yi ga shaida ta manzanni da kuma ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce to walau na sha'u sai dai cikin yasin bi ma kanu yaksibuna na mu rike ko yawa walau na sha'u Allah ce da mun so latsa masna ala ayunihim da mun rufe idanunsu fastaba kustirata su yi gaugawar zuwa ga sirati ko fa anna yusiruna to tana ya za su gani shi da mun so da sai mu rufe idanu walau na sha'u Allah ce da mun so la masakhnahum da mun juya halittar su masakha shine canza halitta ba wancan ne na masaha ba na shahiwa masakha da kha'un ne a juya halittar su ala makanatihim akan halin su shine ala makanatihim wannan ita ce wato ƙira'a ta abin nan jamhur imamu shu'ba wanda rawi ne na asu shi kaɗai ya karanta alama kanatihim akan halayensu saboda an yi muƙabalar jam'u bil jam'i tunda jama'a ce mai yawa sai an ka ce makanatihim nan ko an ka ce makanatihim a ƙira'a ta jamhur ko mu ce saboda kowa za a ba shi tashi guda ko kuwa saboda an yi idafat mufrad zuwa ga ma'arifa ya kuma ni ya kuma jami'i kamar da aka cewa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha kaga bai cewa in ta'uddu ni'amallahi ba amma Allah ya ce to da mun kife mun canza halitta su fa mastata'u mudiyan ba za su iya shudewa ba wala yarjuuna kuma za su iya koma ta baya ba kenan ganin damu muna inda mun so da sai mu yi su hakan ga to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce to wa man nu'ammirhu wanda duk mun ka tsawaita rayuwar shi shine nu'ammirhu daga ammara yu'ammiru ta'miran duk wanda mun ka tsawaita rayuwar shi nunakisu fil khalq zamu wato canza halittarsa da nan da bahaushe samu na kasa yace ya na kasa ne an gane ko imam asim al-kufi da imam hamza sun karanta nunakisu fil khalq sauran ƙura kuma sun karanta nan kusku fil khalq duk da yana nufin za mu canza sai dai nan kusku daga na kasali nuna kisku daga na kasa yunus kisu na ko ka ce ma'anar su ɗaya ko ka ce a nan kusku dai tsohon shi na farko nuna kisu abin ya yi nisa an kai can arzali da umar tun da ya ce umin kuma yiwaddu ila arzali da umari likai la ya alama abin nan min ba da ilmin shai'a ko ko ba da ilmin shai'a a cikin suratu wato abin nan الحج لكي لا يعلم من بعد علم شيئا شيني أتكين سورته واتو أبن الحج لتكون حلبة من لكي لا يعلم بعد علم شيئا to almuhimu da wanda ya tsawon rayuwa za a jujjuya halitta ta yi abuna ana ganin shi kai ta kokarin ka ɓoye tsohonka amma ina bai bayyana ko mace musamman ka san mace in ta tsoho ba ta a ce tsohuwa ka sai ta ta neman shahin shahin amma duk wanda ya sa abin da halitta da ya bibi huskarta ya san wanda ta sha ruwa mm saboda ido ga ga fara bayyana mallubin tsawo kun hata garin ya dan baki baki ba a so wanda baki bakin shi bayyana ko bayyana zai mm kuma son ta kai ta mu'amala da yara musamman in tana da kuɗi ko tana da babban matsayi sai ta dauki daki a hotel ko ta gina gida tana kan yara tana amfani da su waɗanda ba su da kuɗi ta tsace jininsu amma duk da haka wanda ya kalle ta ya san wanda ta sha ruwa duniya mun gane ko musamman in karuwa ce kuma Allah ya kyauta Allah ce to afala ya aqilun shin ba sa hankalta mun gane ko imamu nafi al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zami al-madani yani da kuma imamu yaqub al-hadrami al-basri da imamu abdullahi ibn zakwan rawina abdullahi ibn amir ad-dimashqi sun karanta afala taqilun shin ba ku hankalta ina fata an fahimce ni to in ka ce afala ya aqiluna dama an yi magana kansu ko ko an ce wa man nu'ammirhu an gane ko yawwa domin bai ce wa in nu'ammirka ba to kira afala ya aqiluna ko ko an ce fa mastata'u mudiyan wala yarji'una sannan kuma afala ta'qilun an yi iltifati daga damirul ghaiba kamar wanda ake ba da labarin shi bayan an kuma zuwa wanda ake magana da shi yana nan don Allah bai jin tsoro ya maka magana kai tsaye mun gane wannan ko yawwa to sai Allah subhanahu wataala ya ce wa ma allamnahu shi'ra shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a koya mishi waka ba an gane ko wa ma yanbaghi lahu kuma bai dace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zamanto mai waƙe ba nan ba mai waƙa ake nufi mai waƙe in huwa illa zikrun shi alqur'ani ba komai bane illa tunatarwa wa qur'anun kuma abin karantawa ne mubinun bayyananne a zahiri ko kuma mubinun mai bayyana cewa daga wajen Allah yake don babu wanda yake iya kawo shi kenan in ya zamanto muta'addi mubinun kenan mubinun i'jazahu liyunzira man kana hayyan ko ba garan bane yawwa ko litunzira man kana hayyan akwai sabanin qira'at anan idan muka duba imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zami da ibn amir ad-dimashqi da yaqub al-hadrami al-basri sun karanta litunzira man kana hayyan don kai gargadi kenan damirin ya kuma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda an ce wa ma allamnahu to li tunzira don kai gargadi kina an tashi daga uslub al-ghaiba an koma zuwa ga uslub al-khitab sannan kuma shi ko da an ce li yunzira man kana hayyan ko da ya zama to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi domin an ce wa ma allamnahu shi'ra ko ko ya zama to a li yunzira man kana hayyan an maida shi zuwa ga alqur'ani mai girma an ce qur'ani yayi gargadi amma ana nufin da shi ne za a yi gargadi ban sani ko mun fahimta ba eh tunda qur'ani ai ba shine zai yin magana bai karanta kanshi Allah ba kwanan da baka gane ba to to sai malamai suke cewa kowace daga cikin qira'o'in nan an yi mata taujihin ta ita qira'a ta Abu Ja'far da Nafi' da Ibn Amir da Yaqub an gane ko eh da kuma ƙira'a ta abin nan jamhur ita ƙira'a ta liyun zira man kana hayyan an yi mata taujihi da a siyaƙin ayoyi jerin ayoyi kenan da annazir kuma tamkatta min jihati siyaƙ saboda damiri ya gabata na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko na alqur'ani in mun ce liyun zira ko manzo ko alqur'ani ko ba haka ba to kenan da shi qur'ani ya gabata sunan shi in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin ko ba karan bane shi ba manzo da shi ya gabata wa ma allamnahu shi'ra ban sani ba ko mun fahimta ba yawwa in ko mun hankalta ma annazir tamka na wannan kira'a mun ka ce damiri yana komawa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ga alqur'ani ai damiri ya koma zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira kaga kenan mai gargadi kake don an ce li yunzira ko li tunzira dai duk dai babu matsala in mun ce kuma damiri yana komawa zuwa ga alqur'ani Allah ce kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun bashiran wa nadhira kaga na an danganta gargadi zuwa ga alqur'ani mai girma alqur'anan ce in ji dan qur'ani yuna ko ba karan bane to almuhimmu dai shi gargadi ko kai gargadi da alqur'ani man kana hayyan mutumin da yake hayyan rayayyena ana nufin mutumin da yake mai imani wa yahiqqa alqawlu 'ala alkafirina kuma magana ta tabbata ta azaba akan kafirai Allah kai mu da tsari ba sani ko mun fahimta ba tsawo Allah subhanahu wa ta'ala a aya ta 76 an gane ko bayan ya kawo zancen kafirai da ni'imomin da ya musu sai ya ce fala yahzunka qauluhum kada magana su ta bata ma dare muna ganewa ko yawwa imamu nafi ya karanta fala yuhzinka qauluhum kenan yuhzinka daga ahzana yuhzinu ihzanan yahzunka daga hazana yahzunu hazanan wa husnan kenan ko mu ce duk ma'anar su daya ko mu ce a wancan da qira'a ta nafi mai alif ya yi karhin ma'ana saboda kahircin mutane da ta'addancin su da da annutin su daban-daban ne an gane ko Allah ya ce fala yahzunka qauluhum Allah ya ce inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linuna in ka diba fala yahzunka qauluhum wajen ƙaunuhun ɗin na akwai mimin malam misbahu ba ta gari akwai ta ko babu eh yawa to wannan mimin mi taka nufi tana nuna alwaqful lazim ana tsayawa daidai wannan wuri an gane ko saboda maganar ba ta da alaka da abin da zai biyo baya ma'ana ko wace jumla ce matsayin mustaqilla take abin da nake son na ce domin inna na alamu wa yusirruna wa ma yu'linuna mu mun san abin da suke koyewa da abin da suke bayyanawa ba maganar kafirai bace kuma inda ma kafirai sun faɗi wannan ai ba zai karanta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai ba tunda sun faɗi gaskiya to in ka gane ta karin karanta da ba mi mule iklabi bace don ita mi mule iklabi sanda a tawo mata ta yo kasa ita kuwa gaskiya ayi ta yan gunto ba ai mata sanda ka rike ta mallam misbahu ka ji da kyau to idai ka ji abin da nake ya maka wallahu ta'ala alam eh kadiba cikin daidai wannan aya alqira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a safha ta 924 za ka ga bayanin taujihin wannan ƙira'a Allah ce to bari mu ɗauki ayoyi na ƙarshe na suratu yasin tunda akwai taujihin ƙira'ata a cikin su Allah ya ce a walam yaral insan shin shi da adam bai gani ba anna khalaqnahu min nutfa cewa mun halicce shi daga digon maniyi fa idza huwa khasimun mubin sai ga shi na mai husuma mai mai bayyananne mai husuma ko kuma mai husuma mai bayyana husuma shi wa daraba lana mathala Allah ce ya buga mana misali wa rasiya khalqahu ya manta halittarsa ƙala sai ya ce man yuhi al'izama wani ne zai rayar da al'izama wato ƙasusuwa jami'i na al'azmu wahiyar ramim bayan waɗannan sun duddugi an gani ko imamu ƙalun rawina nafi almadani da abu amur ibn al'ala al-basri da imamu kisa'i da imamu abu ja'far sun karanta wahiya wannan bai canza ma'ana to kul ga amsar da Allah ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya basu yuhyi alladhi ansha'aha awwal marra wanda ya kage halitta su farkon shi zai rayar da su tunda shi Allah da ya halicce su farko ai bai kalla ga wani bai dauki model to kidan ko yana da izinin ya yana da ikon ya sake halitta su wa huwa bi kulli khalqin alim Allah shi da kowace halitta masani da tunda shi ya halitta shi alladhi ja'ala lakum Allah shine wanda ya sanya muku bai ce wala kunna ba li taglibi janibil dhukuri ala janibil inas domin da maza da mata duka suna amfanuwa da wannan wuta da ake abinci da ita alladhi ja'ala lakum min ash-shajar al-akhdar Allah ne sanya muku daga icce al-akhdari kori ko danye naran sai ga wuta fa idza antum minhu tuqidun sai ga kuna fit kuna hasa wuta wasali ko mun fahimta ba yawwa to kaga abin da yake danye ai wuta ba ta fito a cikin shi amma da yake Allah ya nuna kudura sai fitar da wuta daga cikin shi ko ba karan bane ko ko can da yana ɗanye sai ya mi sai ya bushe ai Allah ne yasa ya bushe kuma an ka an ka kunna wuta cikin shi an gane ko sai Allah ce a walaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard shin wannan wanda ya halicci sammai da kasai an gane ko wal ard na al jinsiya ce jinsin kasai bai kasance ba bi qadirin mai iko an gane ko bai kasance mai iko ala an yakhluqa mithlahum ba ya halicci tamkar su kaga Allah yana da iko Imam Ruwais wanda wato rawi ne na Yaqub ya karanta a walaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda yaqdiru kidan wanda ya halicci sama da kasai bai da iko ne yaqdiru bai da iko fi'li mudari'i ne qadara yaqdiru an gane ko ala an yakhluqa mithlahum bai da ikon ya halice su domin fi'li mudari'i yufidul hal wal istiqbal shin a yanzu bai da iko ko zuwa gaba shi halice irin su shi kuma bai qadirin nan subutu ne ba mu mai tabbataccen iko bane wanda zai iya halitta irin su kaga don an shi qadirin kaga ya ruwa tabbataccen abu jiya da yau da gobe yaqdiru kuma fi'li ne mudari'i yufidul hal wal istiqbal Allah yana da ikon ya halice tamkar su Allah ce bala tabbas Allah yana da wannan iko wa huwa al-khallaqul alim shine mai halitta ko masani an gane ko yawwa sai Allah ce to inna ma amruhu idan muka duba bi qadirin ala an yakhluqa mislahum cikin suratul al-isra qadirun ni babu ba'u ana gane ku cikin suratul yasin bi qadirin cikin suratul ahqaf bi qadirin ban sani ko mun fahimta ba sai ka rike don saboda suna rikitar da alarma mai har da qur'ani kaga nan cikin suratul al-isra yace awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la rayba fihi nan kuma cikin yace yace awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin kaga akwai ba'u an gani ko sannan kuma can cikin suratul ahqaf ya kawo ba'un inda Allah subhanahu wa ta'ala yace أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى كما كان بني يوا توسيك غاني شوا بقادر بقادر كما أولم يروا شيني أتكين سورة الإسراء كما شيني أتكين سورة الأحقاف أوليس الذي شيني كتكين واتو ياسين sannan akwai guda shi ma mai kamar su can ƙarshen suratu malam misbahu ƙarshen suratu mai take da suna suratul ƙiyama don ya ce abin nan a yi hasabul insanu an yuktura kasuda alam yakun nutfatan min maniyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta kenan isra'i ta ɗaya ta abata da ba'un dai wajen hada alƙur'ani an gane ko kuma an yi hiyar mauta shi na cikin abin nan suratul alƙiyama an gane ko sannan kuma bi ƙadirin ala an yi hiyar mauta akwai cikin suratul ahqaf shi ko ala an yi mislahum shi na cikin yasin da abin nan yake da suna da isra'i to sai Allah ce inda ma amruhu idza arada shay'an ai shi al'amarin Allah idan ya niyyar wani abu an ya kula lahu kun yana cewa da shi ne kun kasance fa yakunu sai ya kasance wannan ita ce qira'ata jamhur fa yakunu inda za a karanta kamar a faɗi harafin da yake ƙarshe an gane ko sai zaman to kenan fa huwa yakunu zaka kaddara huwa shi ko qira'a ta ibnu amir da imam al-kisai fa yakun sun yi manunun fatha fa yakuna na sai ka kaddara an an gane ko fa an yakuna sai ya kasance ban sani ba ko mun fahimta kenan sun ka ce kun fa yakuna kamar an samu bambanci tsakanin fa'an ya kuna domin an umarce shi ne ya kasance sai ya kasance sun kace akwai sabani tsakanin fa'ilin wanda an kace kasance tun da lokacin babu shi da kuma yanzu da ya kasancewa amma wannan magana tasu kawai shaci faɗi ne ni gani na babu bukatar wannan domin lokacin da Allah zai ce mai ya kasance kafin ya kasance Allah ya san yadda zai kasancewa mun gane ko kenan babu babu sabani tsakanin abin da an kai ma umarni lokacin da babu shi da abin da ni lokacin da ya kasance don mutahaqqiqul wuqu'i abu ne tabbatacce a wajen Allah mu a wajen mu ne abin zai iya zama to a samu sabani musamman al'amrul kauni shi ba a samu ikhtilafi ma'ana la yatakhallaf sai Allah ce to fa subhanalladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in sarki ya tabbata ga wanda mulkin komi yake gare shi marmakon a ce mulku kulli shay'in sai an kace malakutu an ka ƙara wawun da ta'un dan a ƙara ƙarfin ma'ana wa ilaihi turja'una gare shi kadai za ku koma ina fata an fahimce ni imam yaqub al-hadrami al-basri ya karanta wa ilaihi tarja'una gare shi za ku koma dama ai an maida ku ga Allah ai za ku koma ne ga Allah eh kamar a ce an saka gaba na kuma ka tafi kaga dole ka tafi to wannan yan uwa shine ya kawo mu karshen bayanin da zamu iya yi a cikin suratu wato yasin na taujihul qira'at gurgurun abin da ya saukaka yanzu kuma zamu dan taba kadan a cikin suratu safat kafin lokaci yayi mura to suratu safat an gane ko akwai bayanai akwai aya ta ta shidda da abin nan da ta takwas amma za mu ɗauko su tun daga farko wasafati saffa Allah yana rantsuwa da mala'iku masu yin sahu sahu koko masu yin sahun sallah sun da sun ce wa inna la nahru safuna to irin waɗanda sifofi cikin Qur'ani zaka ga ana samun sabanin fassara su saboda ita sifa tana iya duka abu mai yawa in ka ce mai sahu kaga dabbobi ma suna yin sahu mutane suna yin sahu mala'iku suna yin sahu aljama'atu safatu kuma ba wai mace ɗaya da ka ɗauka ba jama'a mai yin tsaho to abun ne mai yawa amma dai sai a ɗauki mala'iku nan sai min babil tarjihil aula dan a zaɗi wanda yake shiga gaba saboda a ce su mala'iku suna yin sahu don sun ce wa inna lana nahnu safuna an gane ko ba dan waɗansu ta fassarorin ba za ka ƙaryata su in usaba manasi ba fazzajirati zajira Allah yana rufa da mala'iku masu tsawa sun kace nan masu yin tsawa ga girgiji an gane ko fattaliyati zikira kuma Allah yana rantsuwa da mala'iku masu karatun alqur'ani to me yasa an kai wannan rantsuwa ga dalilin ya rantsuwa inna ilahakum lawahid lalle tabbas abin bautarku shine Allah subhanahu wataala guda wanda ya cancanta abota mishi akan cancanta sai Allah ce rabbus samawati wal ard Allah shine ubangijin sammai da kasai wa ma bainahuma da abin da yake tsakankanin su wa rabbul mashariqi kuma Allah shine ubangijin makullar rana inda rana take hitowa to kaga da Allah ya kawo almashariki wuraren da za su hitowa wani wuri kuma yace wurin hitowar rana guda na rabbul mashriqi wal maghribi can kuma wuri yace biyu na rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini taw kuma wurin hado rana ma yace suna da yawa fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi kuma a alqur'anance eh malam bisbahu to kan mu ci lokaci inda an ka ce rabbul mashriqi wal maghribi saboda gabas guda ce jaha ta gabas ko abin nan ko kuma yamma guda ce da an ka ce rabbul mashriqi wa rabbul maghribi da an hankalta ma gabas tana da dama da hagu yamma ita ma tana da dama da hagu bangaren dama da hagu shi kuma rabbul mashariqi wal maghribi an hankalta ma rana a sati tana da kwanaki bakwai a wata tana da kwanaki talatin an gane ko ko 29 tunda wata shi na yin kwana 29 sannan kuma a shekara tana da kwana 360 to sai an hankalta ma waɗannan can an hankalta ma adadin wato yawan kwanukan kun sani ko fahimta to sai Allah subhanahu wataala ce inna zayyana sama'a dunya mu mun kawata sama ta duniya bi zinatinil kawakibi to nan akwai wato qira'ata daban-daban yadda ake karanta wannan wuri in muka duba imamu asim al-kufi da imam hamza al-kufi sun karanta abin nan bi zinatinil kawakibi bi zinatinil kawakibi an gane ko sun yi mazinatin tanwini kenan shi sa aka ce bi zinatinil kawakibi kuma sun kai ba'un kasra muna ji ko malam misbahu imamu shu'ba wanda shi rawi ne shi kuma na asim an gane ko ya karanta bi zinatil kawakibi sauran qurra kuma sun karanta bizinatil abin nan bizinatil kawaki bai karanta afwan sauran kuma sun karanta bizinatil kawakibi sun yi idafa amma sai sun kai mata kasra ba sani ko mun fahimta ba to kaga dai abin duk gashi nan ya shiga cikin juna muna gani ba ko yawwa ga bi zinatil kawakibi ga bi zinatil kawakibi ko ga bi zinatil kawakiba kaga mai nawa aiki ya samu dole sai an fayyace menene ake nufi da waɗannan an gane ko yawwa kenan nan da an ka ce asun dole sai mun bambanta tunda shi shi shuba ya bambanta da da hafs kenan nan dole sai an bambanta an gane ko yawwa to shi shuba afwan shi hafs nike son in ce tun da rawi ne na asim da hamza bi zinati nilka wakibi shi kuma shu'ba bi zinati nilka wakiba shi bi zinati nilka wakibi tanwin ne bi zinati nilka wakiba sauran kuma sun karanta bi zinati nilka wakibi bil idafa kenan to yanzu ya za a yi a yi taujihin waɗannan wato abin nan to malaman da ke taujihin alqira'at suke cewa idan mun ka kalli wanda sun karanta bizinatinil kawakiba an gane ko kenan ita zina nan sai ta zamanto masdar ana iya daukar ta matsayin masdar kamar daga zayyana ne kenan ya kawata abu an gane ko kenan sai alkawakib sai zamanto maf'ulun bihi an gane ko kenan bi tazyinil kawakiba domin zayyana alkaukab ake cewa kun gane ko yawwa shi ko fa'ilin sai ya koma zuwa ga Allah bi anna Allah zayyana al-kawakiba fi kauniha mudi'atan hasana fi anfusiha ko suna barka kawa an gane ko ko ko a dauki azina na ana nufin ismul lima yuzanu bihi kamar suna ne na abin da shi ake yin kawa an gane ko yawwa kalliqa abin da ake ce maliqa malamin subahu yawwa ismul lima tulaqu bihi dawatu abinda ake liƙa ma taddawa kamar jire wani lokaci a kada shi saboda ta yi ta yi kabri ko abinda ake rubutu da shi to nan in an ka ɗauke ta ismun in an ɗauki kamar zina suna ne to falkawaki buhi na idin badalun min ha sai ta zama toke nan badali na nata amma alal mahalli an gane ko in an ce bi wato bi zinatin ba. sai zama to badali da nami shi alkawakin badali da na zina amma alal mahalli ba alal lafzi ba kina an yi nasu ba bi a'adi kina sai ka ɗauki inna zayyana sama a duniya bi zinatin a'ani alkawakiba bi zinatin a'ani alkawakiba domin asalin maganar zayyana sama a duniya bi zina to in mun ɗauki zina ita ce wato suna ne na ƙawa kenan shi zinan nan abin aiki na fil asli abin da za a yi kawa da shi ai ana yin aiki ne da shi kuma matsayin maf'ulun bihi ne a cikin ma'ana to sai an kace mi al kawakiba sai ta zamba dalilin na zina din tun da suna ne ban sani ko mun fahimta ba waɗansu malamai suka ce a'a zayyana sama'a duniya badalila na as-sama'u al kawakiba kenan an gane ko sai ka dauki illa zayyana sama'a duniya bi zinatin mun kawa ta sama ta duniya da kawa al kawakiba tauraru to sai da mun toba da idana as-sama'u domin sama tana kumshe da ni tana kumshe da tauraru kamar da zaka ce fa ali muhammadun ilmuhu ai muhammadun huwa al-mustamil mustamil ala hadha al-ilm an gane ko kina al-kawakib as-samma tauraru da suke a cikin sama kaje da zaka tauji mu ga qira'a bi zinatinil kawakiba to idan muka dauki qira'a kuma bi zinatin bi zinatinil tunda za a yi iltiqa'u sakinin da ayi abin nan bi zinatinil kawakibi an gane ko to kenan sai a dauki cewa abinda ake nufi da azina ma tuzayyanu bihi abinda ake kawa da shi an gane ko wa qata'aha anil idafa sai yanke ta daga idafa an gane ko yawwa kenan inna zayyana samaa ad-dunya bi zinatin mun kawata duniya sama ta duniya bi zinatin da kawa an gane ko sai ce alkawakibi kenan sai suka ce kafa aha anil idafa barkon shi idafa shi ce bi zinatil kawakib sai ya yanke bai yi idafa ba don ya dauke ta mi atfu bayan kenan matsayin atafi take na bayani atfu bayani ake kiranta shi yasa an ka ce bi zinatil nil tunda inda an yi idafa da bai dace a kawo tanwini ba kitabullahi ba a ce kitabunillah to sai an kai qat'ul idafa ba ai idafa ba an kai mata tanwini ita zina an gane ko sannan kuma sai an kai alkawakib an kai mata jarra kuma to tunda akwai tanwini kinan babu babu idafa sai suka ce to tana da matsayin atfu bayan kamar atfi na na bayani ko ko badali na badalu ba'd badalu ba'd in an ce badalu ba'd malam misbahu badali na sashi mun kawata sama ta duniya bi zinatin to sai an ka ce alkawakibi sashen kawar da ke sama daga ciki akwai taurari ban sani ko fahimta ba to amma a wannan kira'a sun ka ce bi zinatinil kawakibi in mun kai tarwini ko mun kai mata kasra sun ka ce yana yiwuwa ita ta zamanto zina matsayin mastar take an gane ko awwa ko ko a mai da ita zina alkawakib nafsu zina mubalagatan an mai da tauraru su ne kawat kamar mubalaga ce akai to sannan kuma an karanta bi zinatil kawakibi an gane ko bi hazfi tanwini kina an shafi tanwini an yi kasra daya alal idafa bi zinatil kawakibi kina mun kawata sama da kawar tauraro nan ba ta da wani iskari sun kace min idafatil a'ammi alal akhassi an yi idafat mafi gamewa hadewa akan al akhassu akan kebantacce lil bayani don saboda ayi bayani zinatul kawakib kawar taurari don kawar da aga sama ba ta taurari ɗaya bace amma wanga ɗaya ce daga cikin su kamar da Larabci cewa saubu khuzdin tuwafi ne na khuzdin wani nau'i ne na kyalle da ake amfani da shi ko ko dan su malamai suka ce a amin idafatil masdari ila maf'ulihi in mun ce bi zinatul kawakib an yi idafan masdar ne in ba mu dauke ta suna ba an gane ko ila maf'ulihi ai zayyannal zayyannal kawakiba an gane ko zayyannal kawakib da an kace bi zinatil kawakib mu su Allah mun kawata tauraru don muna mun kai su da kawa an gane ko sai da mun to idafatul masdar ne ila maf'ulihi tunda su taurarun kawata abku gare su ko ko a'a min idafatil masdar ila fa'ilihi an gane ko sai da mun to bi zinatil kawakib ai al kawakib zayyanatis samaa kenan taurarin sun kawata sama to don inda take ta kawo ai Allah na yi su ya kawata su su taurarin sannan kuma su kuma sun ka kawata sama that is not every problem in Jaws Cross English wanga wuri yana daga cikin wurare waɗanda wajen taujihi na kira'a da nahwu zaka samu akwai maganganu saboda zina din shin suna ne na abin da ake kawa da shi ko ko zina kin kawatawa ake nufi ta zina ake nufi shi yasa sai kaga abin ya shiga juna eh kadiba cikin al qira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam akwai bayani da ya shafi wannan daga safha ta 100 kadiba cikin safha ta 889 da 89 da safha ta 628 zuwa safha ta 629 kadiba kuma cikin ad-durrul masun fi ulum kitab al-maknun na fata an fahimce yawwa to wannan kenan wallahu ta'ala alam mun gano nan ko to bari mu ƙara waɗansu ayoyi sai Allah subhanahu wata'ala ce su waɗannan taurari bayan sun zamanto kawa wa hifzan min kulli shaytanin marid kuma su zamanto kariya daga kowane shaytani maridin ba maridin bane ba dadun bane da dalun shine wato kangarare Allah ce to la yastamma'una ila al-mala'il a'la an gane ko yawwa idan muka duba imamu hafs rawi na asim al-kufi da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta la ya samma'una kina asalin shi la ya ta samma'una na an kama da ta'un ta koma sinu su ko sauran sun karanta la yasma'una ba sa ji an gane ko yawwa la yasma'una ba sa ji ma'ana kiran ba sa kai ga irin damar da za su yi har su ji nan kamar ya ce la yasma'una ba sa ji amma la ya samma'una la ya tasamma'una ba su iya zuwa su sauraro to tunda ba su sauraro ba kamar ma ba su je ba ne an gane ko yawwa su shaidanun nan ba sa ji ilal mala'il a'la zuwa ga mala'il a'la can duniya ta sama kenan inda mala'iku suke an gane ko wa yuqzafuna min kulli janib ana halbin su ta kowace kowane bangare an gane ko to wannan ba ana nufin kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun kasance suna zuwa su su jiyo an gane ko yawwa an gane ko su jiya su sauraro mu gana amma daga baya kafin bayan zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko an kai turo shi sai aka hana dan kasu ce ma su sauraro wahayi su zo su kawo shi a nan duniya mun gane ko kaga wannan suna iya kawo shi ba su ce su ma sun zo da nasu wahayi mun gane ko wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada ko ba garan bane yawwa to la yasma'una qira'ata abin nan banda hafs da hamza da kisa'i da khalaf da sun karanta ya san ma'una wasu suka ce a'a asalin shi la yasma'una ilayhi ba su iya zuwa su sauraro kenan shi da abin da ake nufi ba ana nufin ba su ba sa ji ba dan ka ce la yasma'una ba ana nufin ba sa ji bane ai la yasma'una ilayhi ba su iya kai su saurari wahayi sai Allah ce duhuran an nisantar da su shine duhuran da haka ramina ba duhuran ba mai haba ba wanda ke nufin zamunna ko lokuta Allah ce walahum azabun wasib sai mi suna da azaba wasibun wanda yake mi mai dogewa shine wasib Allah ce to illa man khatifa al-khatfata ko sai wanda ya dan fisgo abin da ya fisgo na maganganu na sama fa atba'ahu shihabun saqib sai ya bi shi shihabun yula ta wuta saqibun wanda take mai haske ko ba ka dan bane wanda zaka ga ko ne in muna zaune lokaci daga irin wannan yulat tayo bal an halbo aljannu sun ta sata wahayi Allah kai muna tsari to yan uwa ga dukkan alamu lokaci yayi halinsa sai mu tsaya mu dakata daga nan sai idan Allah subhanahu wataala ya kai muna rai a darasin mu na gaba sai mu zo mu dora abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته